الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه الذي أوجب الله على الخلق الإيمان به والتسليم لحكمه أفضل من وطئ الثرى وأفضل من عبد الله على الوجه الأكمل محبته عبادة محبته عبادة لله تعالى طاعته طاعة لله هو أعلم بالله من جميع الخلق وأعلم بحقوق الله تعالى من جميع الجن والإنس ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذر أمته منه أخرج الله تعالى به من الظلمات إلى النور أعطاه الله من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالدين من بعده حق القيام وأوصلوه في أنحاء المعمورة وبلغوه حقيقة الإبلاغ ومن سار على منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله أفضل زاد وتمسكوا بدين نبيكم والتزموه وعضوا عليه فإنه والله الحبل المتين والسبيل الوحيد إلى النجاة ثم احرصوا على تعلم حقوق نبيكم وما أوجبه الله تعالى عليكم من القيام به تجاه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فمن حقوقه الإيمان به والمراد بالإيمان به والمراد بالإيمان به صلى الله عليه وسلم هو تصديقه وذلك يتعلق به أمران عظيمان الأمر الأول إثبات نبوته وأنه نبي حقا وأن الله تعالى اختاره وجعله نبيا له ولا يتطرق إلى هذا التصديق أي شائبة من الشك والريب وأن الله تعالى أوحى إليه ولم يكذب لله قط فيما ذكر عن الله ويجب أن نصدقه في كل ما بلغه عن الله تعالى هذا ويندرج تحت هذا الإثبات والتصديق عدة أمور منها الإيمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين الإنس والجن يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ومنها الإيمان بكونه خاتم النبيين ورسالته خاتمة الرسالات يقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ينقوى الأمر من زن الله صلى الله عليه وسلم muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabo a gare shi kuma muna shaidawa cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah kuma mun shaida mun tabbata har yanzu cewa annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzansa ne kuma shi ne badaɗinsa zaɓaɓɓensa kuma amininsa wanda Allah ya zaɓa ya amintar da shi akan wahayinsa shi ne wanda Allah maɗaukaki ya wajabta wa halitta su yi imani da shi kuma sannan su miƙa wuya zuwa ga abin da ya zo da shi shi ne kuma mafificin wanda ya taka wannan ƙasa Allah bai halicci wani ɗan adam da ya taka wannan ƙasa wanda ya fi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daraja ba kuma sannan shi ne mafificin duk wanda ya bauta wa Allah duk wanda yake ji da bauta ga Allah to bai kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bauta ga Allah ba shi ne bauta wa Allah a fuska mafi kamala duk wata fuska da ɗan adam yake jin ya bauta wa Allah da ita to fuskar da manzan Allah sallallahu ya bauta wa Allah da ita ita ce mafi kamala soyayyarsa ka ji kana son sa wannan ibada ce ga Allah tilas ne a gare ka ka bauta wa Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka so manzan Allah wannan soyayyar ibada ce kai wa Allah soyayya ce kuma kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta'atuhu ta'atul lillah da'a gare shi da'a ce ga Allah domin Allah ne yace a da'a yi da'a gare shi duk wanda ya saba masa ya ki da'a gare shi to Allah subhanahu wata'ala ba zai karbi ibadarsa ba duk ibadar da zaka yi ka yi ta bisa da'a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne sharaɗin Allah ya karɓe ta, babu wani mai ilimi da ya kai shi sanin Allah, babu wanda zai buga ƙirjinsa cewa ya san Allah, ya taka wani mataki a addini na ilimi wanda ya kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, babu kuma a cikin halittar Allah. wanda ya kai manzan Allah salama sanin haƙoƙin Allah abin da ya faɗa dangane da Allah shine gaskiya abin da ya bauta wa Allah da shi shine kuma gaskiya kuma sannan duk cikin halittar Allah aljani da mutum babu wanda ya kai manzan Allah sallallahu alaihi kwaɗayi akan alheri ga al'umma don haka shi yasa babu wani alheri da ya san alheri ne sai face ya ilmantar da mutane ya gaya wa al'ummarsa ga alheri kaza ko aikata shi babu wani sharri wanda ya san sharri ne Allah kuma ya gaya masa wannan abun sharri ne sai face manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mutane su nisanci wannan sharri ta hanyarsa ne Allah subhanahu wata'ala ya fitar da dukkan al'umma daga duffai zuwa haske kuma sannan Allah maɗaukaki ya ba shi ayoyi da mu'ujizozi waɗanda kaɗan ɗinsu ya isa a yi imani saboda shi ba irin na sauran annabawa ba duk wata mu'ujiza ta wani annabi to ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fita ta kuma ɗara ta ya ku bayan Allah to mu ji tsoron Allah mu kuma kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar me ta hanyar biyayya da kuma soyayya ga wannan manzo namu Muhammadun sallallahu Alaihi sallama. ku yi riko da addininsa ku yi riko da wannan addini da wannan hanya da manzan Allah sallallahu Alaihi ya zo da ita wallahi kuma wallahi babu wata hanya da za ta zama sababin tsira gare ka ya kai bawan Allah in ba hanyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan hanya tasa ita ce wadda Allah ya yadda da ita shi yasa ya zaɓe shi ya aiko mana shi a matsayin manzo daga cikin haƙƙinsa kuma a kanmu ko in ce daga cikin abin da ya wajaba a kanmu shine mu yi kokari wajen sanin haƙoƙinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙoƙi akan mu da yawa a matsayin mu na bayin Allah mu yi kokari mu je makaranta mu je gun malamai mu gurfana a gaban malamai su ilmantar da mu su koya mana menene haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mu mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kuma san abinda Allah ya wajabta a kanmu dangane da wannan bawa nasa kuma manzo nasa to ya ku bayan Allah kamar da muka alƙawarta a makon da ya gabata tattaunawar mu a yau da kuma duk makonnin da za su zo insha Allah da dan dama shine tattauna akan waɗannan haƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau guda ɗaya kawai za mu tattauna shine wajibcin imani da shi sallallahu alaihi wasallama me ake nufi da imani da manzan Allah wannan ya kunshi abubuwa biyu abu na farko tabbatar da annabcinsa ka yadda cewa lalle shi annabi ne Allah ne ya zaɓe shi a cikin sauran halitta a cikin jinsin ɗan adam ya ba shi wannan matsayi na annabci bai halatta a zuciyarka a samu wani sofa ne komai ƙanƙantarsa na kokonto dangane da annabcin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba wajibi kai imani cewa Allah ya yi masa wahayi Allah ya aiko mala'ika zuwa gare shi kuma tun da yake a rayuwarsa bai taɓa ƙarya ga Allah ba duk abin da ya ambata ya ce Allah ko ja'ani jibril inda ya ce Allah ya ce ko mala'ika jibril ya zo min ya ce abu kaza to gaskiya ne manzan Allah salasalama bai taɓa ƙarya ga Allah ba wajibi kuma har yanzu ka gaskata shi cikin duk abin da ya isar na saƙo daga Allah to ƙarƙashin wannan akwai al'amura sun kai guda shida na farko kai imani da cewa wannan manzancin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba iya larabawa aka yi wa ba ba a aiko shi iya zuwa ga larabawa ba a'a an aiko shi ne zuwa ga dukkan bani adam duk jinsin ɗan adam hakanan duk jinsin aljani duk aljanin da ya ji saƙon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya wajabta masa sai ya yi imani da shi in ba haka ba Allah zai azabtar da shi hakanan kuma duk ɗan adam duk inda yake a bayan ƙasa ko a wani ɓangare yake muddin ya ji zuwan manzan Allah sallama wajibi ne ya yi imani da shi don haka Allah maɗaukake yake gaya mana wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba illa face ga dukkan al'umma baki ɗaya dukkan mutane gaba ɗayansu kana mai bushara da abun alheri shiga aljanna idan an yi imani kana kuma mai gargaɗi da azabar Allah idan an kafirce masa daga cikin wannan haƙoƙi na imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wajibi ka yi imani da cewa saƙonsa shine saƙo na ƙarshe annabcinsa shine annabci na ƙarshe kamar yadda Allah maɗauki ya gaya mana a cikin alƙur'ani ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin muhammadu bai zama uban ɗaya daga cikin ku ba amma shi menene manzo ne na Allah kuma shine cikamakin annabawa bayansa babu wani annabi ya faɗi kuma a hadisi ingantacce daga gare shi la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana to kuwa tunda haka ne babu wani wanda zai zo a bayansa da zai kai shi daraja babu wani mai bautar Allah babu wani waliyi babu wani wane ne duk matsayinsa da zai kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakanan kuma babu wani wanda zai fi shi ilimi da zai zo a ce ya gano wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai gano shi ba kuma da shi za a shiga aljanna to wannan ba zai yiwu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya bayo sako na ƙarshe kuma dole a sallama a miƙa wuya ga haka babu wani kuma wanda zai ya fi shi yawan ibada da ya fi shi kusantar ubangiji da ya fi shi zikiri babu har duniya ta tashi babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da ya lazimce ka ya kai mumini dangane da wannan imani na cikamakin annabawa ko cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saƙonsa shine na ƙarshe to kai imani da cewa saƙon nan nasa ya dace da kowanne zamani babu wani zamani da zai zo da za a ce ga wani tsari yafi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kyau da wajibi mutane su aje na manzan Allah su bi shi babu wannan ba zai yiwu ba har kiyama ta tashi tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine mafifici daga cikin wannan haƙoƙi har yanzu kai imani da cewa duk wani sako da Allah ya aiko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sakon daga ran da aka yi wahayin farko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an shafe wannan sakon don haka babu yahudanci yanzu da Allah zai karba babu kiristancin da Allah zai karba Allah ba zai karbi wanda zai ce yayi imani da annabi Musa yayi imani ko yayi imani da annabi Isa amma bai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba duk kirkinsa duk addinin da yake Allah ba zai karba ba saboda ya ƙaryata Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan kuma ya zo mana a hadithi ingantacce al'imam muslim ya ruwaito shi inda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallazi nafsi biyade na rantse da wanda rayuwata ke hannunsa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al'ummati babu wani mutum daga wannan al'ummar da zai ji zuwa na in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin an aiko wani annabi sunansa Muhammad ya ce mutumin nan ko ba Yahude ne ko ba Nasare kuma ya mutu bai imani da ni ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai face ya zama dan wuta ashe kenan babu wani mutum da zai ce yanzu akwai wani addini da Allah zai karba in ba wannan addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba don haka ashe ba a cewa wani mutum yanzu mumini ba a ce masa musulmi in dai bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba daga cikin waɗannan haƙoƙi saura guda uku mu imani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da saƙon da Allah ya bashi ya kawo wa aljani da mutum duk abin da za a shiga aljanna da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi babu wani abu da za a samu daga baya wanda za a ce ciko ne na wannan addinin in ba shi ba za a shiga aljanna ba sai face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya ambace shi ya isar da saƙon ya tsoratar daga abin da za a tsoratar na abu na biyun ƙarshe wajibi kai imani da ismar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa shi ma'asumi ne ba a dangana masa duk wani abu na naƙasa duk wani abu na tawaya duk wani abu na saɓan Allah to ba a dangana shi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tare da wajibi ne kuma a imani bi bashariyatihi wannan insha Allah za mu zo mu ƙara bayani a kansa wajibi kai imani cewa shi mutum ne ba mala'ika bane ba aljani bane shi ne fiyayyen uba shi yasa ya haihu shi ne fiyayyen miji shi yasa ya aure don haka in kana bincike akan rayuwarsa ka shigo gidansa za ka ga rayuwa ta yadda ya kamata mutum ya zauna da matansa za ka ga rayuwa ta yadda ya kamata mutum ya zauna da ‘ya'yansa saboda me ba a yi uba irinsa ba ba a yi miji irinsa ba Allah ya sanya shi haka don me don mu samu damar mu yi koyi da shi domin da bala'ika ne da ba za mu iya koyi da shi ba don haka Allah ya sanya shi ya zama mutum amma a mutanen ya fi kowa daraja babu wani mutum da ya kusance shi a daraja da ɗaukaka abu na biyu daga cikin waɗancan abubuwa shine mu gaskata shi dangane da abin da ya zo da shi babu ƙarya a cikin saƙonsa kuma sannan wajibi a bi shi a kan wannan saƙon wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da ya faɗa daga Allah yake wahayi ne bai taɓa faɗin son zuciyarsa ba kamar yadda muka yi ishara a baya to a fito da shi yanzu waɗannan su ne kaɗan daga cikin waɗannan haƙoƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da imani da shi in Allah ya kai mu wani mako ɗin za mu tattauna akan wani haƙƙin kuma daga cikin haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من ألوقنك ka sanya mu cikin masoya kuma mabiya ga manzanka sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka Allah ka sanya mu cikin salihan bayi waɗanda za su samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gobe kiyama ya Allah ka ɗaukaka darajar wannan manzo naka duk abinda wani zai yi don taɓa darajarsa da taɓa mutuncinsa mun sani hasara ce a gare shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sa kada al'umma ta ruɗu da irin waɗannan surutai da za a yi don taɓa darajar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, duk mai wani mummunan nufi don ya taɓa darajarsa, ya sauke masa daraja, ba wani abu yake ba illa yana binne kansa a cikin littafan tarihi, babu wani mutum da ya taɓa darajar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a baya. da za ka riƙa jin labarinsa a zamanin yanzu sai dai idan an zo zancen maƙiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji ana faɗarsa amma ba dai Allah ya bashi ɗaukaka ba muna roƙon Allah subhanahu wataala duk wanda yake taɓa mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah dode masa basira Allah ya hana shi samun biyan bukatunsa da yake so ya samu duniyan nan da lahiran nan Allah kuma ya ƙarfafa addininsa, Allah ya ƙara ɗaukaka addininsa, Allah ya ƙara haɗa kan al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.